الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na bakwai ga watan jimadar tsani hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1447 daidai da 28 ga watan 11 miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai aisha allah ya kara mata yadda da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin jami'u tirmidhi na babban malami abu isa tirmidhi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na goma sha takwas a cikin wannan littafi sha tara kai abuwan darasi na goma sha tara ko a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun karanta babi na sittin da shida babin da ke bayani akan alwudu'u bin nabi wato yin alwala da tsimi inda mun karanta hadithin abdullahi dan mas'ud radiyallahu an amma hadisi ne wanda yake da'ifi kuma malamai sun tattauna game da wannan matsala ta yin alwala da tsimi amma mafi yawan malamai jumhur sun tafi akan rashin ingancin yin alwala da tsimi suka ce domin tsimi ba ruwa ba ne sannan mun karanta babi na 66 babul magmazati minal laban babun kurkure baki idan mutum ya sha nono ana mutum ya yi alwala sai ya sha nono kafin ya shiga cikin sallah ya kurkure bakinsa shi ma mun karanta hadithin abdullahi dan abbas inda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sha nono ya sa aka kawo masa ruwa ya kurkura bakinsa ya ce inna lahu da saman ya ce nono yana da maiko wannan dukkan wani abu mai maiko in mutum ya sha shi ko ya ci mustahabi ne ya kurkura bakinsa salamun karanta babi na 67 babu karahata raddi salam gaira mutawaddi babin da ya zo na karhancin mai da sallama mutum ba shi da alwala domin ita sallama ɗin zikiri ne kuma makaruhi ne mutum ya yi zikiri ba tare da alwala ba shi ma wannan babin mun karanta hadithin wato abdullahi dan umar anna rajulan sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam huwa yabulu falam yarudda alai sannan mun karanta babi na 78 babu ma ja fi su'uril kalb shi ma mun karanta hadithin abi huraira radiyallahu anhu inda muka ji hukuncin kare in ya sa baki a cikin mazubin ɗaya daga cikinku wanke wannan mazubi sau bakwai ɗaya daga ciki na farko ya zama an yi amfani da ƙasa mun karanta babi na 69 babu ma ja fi su'uril hirra babin da ya zo na wato idan mage ta sa baki a cikin ainihin wato kwano kamar yadda kare ya sa baki ya ci wani abu ya rage ita ma mage sai ta sha ruwa ta rage ko ta ci wani abu ta rage wannan su'ur ragowar abinda ta rage din ba najasa ba ne da haka in ta sa baki a cikin ruwa-ruwa bai ɓaci ba bai zama najasa ba shi ma mun karanta hadithin kafsha hadithin kafsha inda wato abu wato abinnan abu katada ya zo gidanta sai ta zuba masa ruwan alwala sai ga kyanwa ta zo tana so ta sha ruwan sai ainihin wato abu da ya karkata wannan mazubin ruwan ya karkata wa magen ta sha bayan ta sha ta tafi sannan ya alwala da ragowar sai kafsha ta ganshi take mamakin yanda ya karkata wa mage ruwan alwala ta sha sai yake ce mata ya binta akhi inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala innaha laysat bi najasin yace ai manzo Allah yace ita mage ba kyau ba najasa bace bakinta ba najasa bane inna ma hiya min ad-dawafin ita tana daga cikin wayanda ba ta rabuwa da mutane wato tana daga cikin dabbar da ta saba rayuwa cikin jama'a tana shige da fice ta shiga nan ta fita nan ta kwanta jikin wannan ta gogi jikin wannan da haka ita kuma shari'ar musulunci shari'a ce ta sauki da rangwame ba ta kawo mutane abin da zai zama musu damuwa wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj in aka ce mage yadda Allah ya yi rayuwarta cikin mutane aka ce najasa ce to kaga za a wahala duk abin da ta taba ko jiki ko abin da ta ci zai zama an samu mushakka al mashaqqatu kuma tajlibu taysir qala al muallif rahimahullahu ta'ala babu ma jaa fil masi ala al khuffayn باب في المسي على الخفين قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال بال جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسى على خفيه فقيل له أتفعل هذا قال وما يمنعني وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله قال إبراهيم وكان يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة هذا قول إبراهيم يعني كان يعجبهم قال وفي الباب عن عمر وعلي وهزيفة والمغيرة وبلال وسعد وأبي أيوب وسلمان وبريدة وعمر بن أمية وأنس وسهل بن سعد ويعلى بن مرة وأبادة بن الصامت وأسامة بن شريك وأبي أمامة وجابر وأسامة بن زيد وابن عبادة ويقال بن ويقال بن عمارة وأبي بن عمارة قال أبو عيسى وحديث جرير حديث حسن صحيح ويروى عن شهر بن هوشب قال رأيت جرير بن عبد الله توضأ ومسى على خفيه فقلت له في ذلك فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسى على خفيه فقلت له أقبل المائدة أم بعد المائدة فقال ما أسلمت إلا بعد المائدة قال حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا خالد بن زياد الترمذي عن مقاتل بن حيان عن شهر بن هوشب عن جرير قال وروى بقية عن إبراهيم بن أدهم عن مقاتل بن حيان عن شهر بن هوشب عن جرير وهذا حديث مفسر لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تعول أن مسح النبي أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين كان قبل نزول المائدة وذكر جرير في حديثه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الخفين بعد نزول المائدة أبو عيسى الترمذي كتب باب ما جاء في المسيح على في المسيح على الخفين babin da ya zo na hukuncin shafar hofi hofi wani ainihin wato abin sanyawa ne a kafa na fata shi ba takalmi ba ne shi ba safa ba yana, kama da safa wani yakan zo wajen idan sawo wani ma yakan hau harkan kwauri da aka akan sanya shi da fata ake sanya shi to yawancin an sa shi in mutum ya yi alwala ya sa shi to idan alwalarsa ta warware sakamakon bawali ko gayidi ko rihi ko dukan wani hadasi cikin hadasin da ke karya alwala to idan mutum ya zo zai sake sabuwar alwala ba sai ya cire hukun ba sai ya shafa a kansu na fata gane ala hannad yake cewa abu isa tirmidhi yake cewa hannadu ibn sari ya zantar da su wannan hadithin shi kuma ya ce waki'u ya zantar da su daga amash daga ibrahim daga ainihin wato ibrahimun naka'i kenan daga hammam ibn al-harith qala hammam ibn al-harith yake cewa bala jarir ibn abdullah yace jarir ibn abdullah al-bajali yayi bawali thumma tawadda kaga kenan da yayi bawali alwalarsa ta warware sai ya sake wata alwalar wa masa ala kuffaihi da ya zo wanke kafa sai bai cire huffun ba bai wanke kafar ba sai ya shafa a saman huffun faƙila lahu sai aka ce da shi jarir bin abdullah a taf'alu haza yanzu ka ki cire kafafuwanka ka wanke sai kai shafa akan huffi ala wa ma yamna'un yace to me zai hana ni in shafa akan huffi wa qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu alhalin naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin shafa akan hufi ala ibrahim ibrahim ibrahim an-nakhai yake cewa wa kana yu'jibuhum hadithu jarir wato hadithun jariru ibnu abdullahi al-bajali dinnan yana burge su yana ƙayatar da su li'anna islamahu saboda musuluntar jarir bin abdullahi bajali ya musulunta ne kana ba da nuzulul ma'ida bayan saukar da suratul ma'ida domin da ya sai da ya musulunta aka saukar da suratul ma'ida wato ya musulunta bayan saukar da suratul ma'ida kenan kafin da kafin saukar da suratul ma'ida ya ruwaito wannan hadithin ko ya musulunta to da sai a samu abinda wasu suka yi riko da shi wajen rushe shafa hofi to amma abinda ya fi burge ibrahim naka'i shi ya jarir bin abdullahi al-bajali da ya ruwaito hadithin ya musulunta ne bayan an saukar da ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'it aw lamastum an-nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban wannan aya sai da ta sauka sannan kuma jarir bin abdullahi al-bajali ya musulunta kaga kenan inda kafin ya musulunta ta sauka sai a ce hadisin da jarir ya ruwaito na shafar hofi suratul ma'ida ta shafe shi ina fata an gane amma tunda sai da suratul ma'ida ta sauka sannan jarir ya musulunta har ya ruwaito hadisin shafar hofi ya nuna hadisin shafar hofi ya zo ne bayan saukar da suratul ma'ida ina fata an gane to shi sa sai yake cewa ibrahimun naka'i yake cewa wannan hadithi na ainihin wato jarir bin abdullahi al-bajali yana ƙayatar da su saboda musulunta jarir ya musulunta ne ba'da nuzulil ma'ida bayan an saukar da suratul ma'ida hadha qawlu ibrahim wannan magana ce ta ibrahimun naka'i ya'ani kana yu'jibuhum ma'ana kalmar kana yu'jibuhum abin yana ƙayatar da su yana burge su saboda takaddama ta ƙare tirka-tirka babu ita saɓanin da ake da ita na cewa na cewa babu shafar huffi saboda suratul ma'ida to ya nuna bayan saukar suratul ma'ida hukuncin shafar huffi ya zo da kaga kenan hukuncin shafar huffi yana nan waccan aya bata shafe shi ba domin ya shafar huffin ya zo ne bayan ayar bayan saukar ayar na fata an gane قال وفي الباب عن عمر وعلي وحذيفة والمغيرة وبلال وسعد وأبي أيوب وسلمان وبريدة وعمرو بن أمية وعنس وسهل بن سعد ويحيى بن مرة وعبادة بن الصامت وأسامة بن شريك وأبي أمامة وجابر وأسامة بن زيد وابن عبادة ويقال ibn imara wa ubayyu ibn imara wa'annan dukkaninsu a cikin wannan babi na hukuncin shafar huffi dukkan wa'annan sahabbai sun ruwaito hadithin shafar huffi shi sa aka ce kamar yadda ibn abdul bar annamari a cikin littafinsa al-istizkar mujalladi na ɗaya shafi na 217 yake cewa ruwaya fin wato anin nabi sallallahu alaihi wasallam almasa al-khuffain nahwa 40 min as-sahaba wato rawa anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam almasa al-khuffain nahwan nahwa 40 min as-sahaba an ce sahabbai sun kusa kai mutum 40 waɗanda suka ruwaito hadisin shafar hofi hadisai na shafar hufi sahabbai kai da suka ruwaito hadisin shafa akan hufi shi sa suka ce hukuncin shafar hufi hadisin mutawatiri yana daga cikin hadisai mutawatiri yanda maganar shafar hufi ruwaya ta yawaita akan ta hadisan shafar hufi sun kai hadisi sun kai haddin tawatur ina fata an gane sannan kuma malamai sukan sanya shi a aqida sabida wato a cikin babin aqida sabida ko waɗanda suke inkarin shafar hufi kamar rawafid shi'a da khawarij wayannan dukkanin su basu yarda da shafar hufi ba shi yasa a babun aqida tunda biya danganci aqida na rushe hadisi sai malaman aqida ko malaman tauhidi suke kawo matsalar shafar hufi a cikin littafin aqida al-imam tahawi ya kawo magana shafar hufi cewa yana daga cikin imani ko aqidar ahlus sunnati wal jamaa imani da shafa akan hufi imam al-barbahari shi ma a cikin littafinsa sharhu sunna da sauran littafai duk da malaman suna suka kawo kaman ainihin wato wato al-mu'taqad sahih na al-barjis duk wa'annan yawanci malamai suna kawo matsalar har ibnu abi zamanin shi ma ya kawo magana duk kusan littafan tauhidi ko littafan qaida suna kawo matsalar shafa akan hufi duba da cewa hadisan da suka yi maganar shafar hufi sun kai hadisai mutum sun kai haddu tawatur قال أبو عيسى أبو عيسى الترمذي كتوى وحديث جرير حديث أن جرير بن عبد الله البجلي حديث حسن صحيح حديث حسن صحيح أخرجه الأئمة الستة kusan al'a'immatu sita bukhari muslim ibn maja tirmizi duk wannan kutubu sita din duk sun ruwaito hadithin shafar huffi fi kutubihim a cikin littafansu wa yurwa an shahar bin haushabin haka an ruwaito daga shahar ibn haushab qal shahar ibn haushab ne yake cewa ra'aytu jarir ibn abdullah yace naga jarir ibn abdullah al-bajali tawadda yayi alwala wa masaha ala khuffaihi sai yayi shafa akan huffinsa fa qultu lahu sai na tambaye shi fi zalika game da shafar huffi faƙala sai ce ra'aitun nabiya sallallahu alaihi wasallama tawadda jarir ya ce na ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi alwala wa masaha ala khuffaihi ya kuma yi shafa a kan hufunsa faƙultu lahu sai na tambaye jarir bin abdullahi bajali in ji shaharu bin hausham sai ya ce sai na tambaye shi a ƙabalal ma'ida an ba'adal ma'ida shin hukuncin shafar hufi da ka ga annabi ya yi shafa a kan hufi shin annabi ya yi shafa a kan huffi ne ƙabalar ma'ida kafin a saukar da ayar da take cikin suratul ma'ida ya yi wallazi na amanu idan kumtum ila salati ila an ba'adal ma'ida ko kuma an wato kaga annabi ya yi shafar huffi ne bayan saukar suratul ma'ida faƙala sai ainihin wato jarir bin abdullahi al ya ce ma aslamtu ainihin kwata-kwata ban musulunta ba ma illa ba'adal ma'ida sai bayan saukar suratul ma'ida kenan kaga ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shafar huffi ne bayan saukar da suratul ma'ida ko kafin saukar da ita bayan saukar da suratul ma'ida yace haddathana bi zalika qutayba yace qutayba ibn sa'id ya zantar da mu wannan hadisi qala yace haddathana khalid ibn ziyad at-tirmidhi yace khalid ibn ziyad at-tirmidhi ya zantar da mu wannan hadisin al-azdi an muqatil ibn hayyan عن شهر بن هوشب عن جرير قال وروى بقية يتي بقية ابن الوليد كنا يا رويتو حديث عن إبراهيم ابن أدهم واتو دقى إبراهيم ابن أدهم ابن منصور الإجلي البلخي ثم الشامي عن مقاتل بن حيان دقى مقاتل ابن حيان عن شهر بن هوشب daga shahar ibn haushab an jarir daga jarir wa hadha hadithun wannan hadithun mufassirun yana fassara ne game da hukuncin shafar huffi ya zo ne bayan saukar suratul ma'ida da haka in ka zo fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum wa arjulakum in ka karanta wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila alka'bayn sai zamanto in ka karanta da wa arjuli in ka karanta da wa arjula sai zama hukuncin arjul hukuncin wankewa ne ba hukuncin shafa ba in kuma ka ce wa arjuli ya zama kamar wawul adafi kenan akan wamsahu bi ru'usikum sai suka ce qira'ar wa arjulikum in kana da hufi a kafa ka ko safa kenan sai kai shafa a kanta kamar yadda kai shafa kai to qira'ar wa arjuli tana fa'idantar da shafa akan kafa domin wawun ya zama wawul adafi akan ru'usikum in kuma ka karanta da wa arjulakum sai ya zamto wannan wawun din sai ta zama ba wawul adafi ba ce kenan sai zama wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum kaga kafin wato kafin maganar ru'us an yi maganar wanke fuska wanke hannu to wannan sai zama to hukuncin kafa wankewa ne kamar yadda ka wanke fuska kamar yadda ka wanke hannu in ka ɗauko hadisan shafar hufi suna fa'idantar da ruwayar wa arjulikum na fatan gane annabi sallallahu alaihi wasallam jarir ya gan shi wajen fassara wannan aya kenan in ka karanta wa da kira'a wa arjulikum bayan ta sauka sai aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala da ya zo wanke kafa bai cire hufinsa ba sai ya shafa akan hufi da aka sai ya tabbatar da cewa shafar hufi ya zo ne bayan saukar waccan aya ta cikin suratul ma'ida da aka masu ganin suratul ma'ida ta rushe maganar shafar hufi kamar khawarij kamar rawafif shi'a da basu yarda da maganar shafar hufi ba to sai ya zamto wannan hadisin ya karyata da a wasu domin jarir bin abdullahi al-bajali bai musulunta ba ma sai bayan saukar suratul ma'ida bayan ya kuma musulunta ne daga bisani ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala yayi shafa akan me akan hufi an fahimta za mu zo maganar shafa akan safa amma shi hufi daban amma kusan yana da hukunci da safa amma babin maganar jaurab yana can gaba amma shi hufin gaba ɗin safata ne kaga ita kuma safa ba fata ba ce yawwa li'anna ba'dha man ankara almasa 'ala al-khuffayn domin wasu daga cikin masu yin inkarin shafa akan huffi ta'awwala sun yi tawili ko wani daga cikin masu yin inkari game da shafar huffi yayi tawili anna masahan nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ala al-khuffayn ya ce wai shafar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akan huffi kana qabala nuzulil ma'ida yayi shafa akan huffi ne wato qabala nuzulil ma'ida kafin saukar suratul ma'ida kenan shi a wajen wannan saukar suratul ma'ida ayar suratul ma'ida ya yi ladina amanu idza qumtum ila salati har zuwa ta kamar wannan ya shafe magana shafar hufi to amma kuma alhamdulillah jarir bin abdullahi al-bajali shi da ya rawaito hadithin an tambaye shi cewa mas'alan nan ya take yace shi mai musulunta ba ma sai bayan saukar suratul ma'ida to kaga wancan mai da'awar cewa suratul ma'ida sai da ta sauka sannan aka yi a wato sai da ake shafar hufi sannan kuma aka sauka da suratul ma'ida da haka suratul ma'ida ta shafe hukuncin hufi wannan magana ba aka take ba safo wa zakara jarirun fi hadithi shi sa jarir a cikin hadithinsa ya ambaci cewa annahu ra annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam masa alal khuffain yayi shafa akan hufi guda biyu ba'da nuzulil ma'ida bayan saukar suratul ma'ida an gane ko to malamai sun yi saɓani game da shin cire huffin kai wanke kafar shi ya fi falala ko barin wato huffin a kafa kai shafa a kansa wane ne ya fi falala sai suka ce ibn al-munzir sai ce shafar ya fi falala li'ajali man ɗa'ana fihi ba don komai ba sai don wato waɗanda suka yi suka a kan shafar huffin min ahalil bida'i daga 'yan bida'a min al-khawarij war rawafid daga wato khawarij da rawafid sannan a cikin yin shafar huffin akwai raya wannan sunnar da ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam da haka anan shi ibnul munzir yana ganin asali wanke kafa shine asali to amma sai ya zama da huffi a kafarka shin ka cire huffin ka wanke kafar shi yafi falala tunda shine asali ko ka bar huffin ka a kafarka kai shafa akai ibn al-munzir yace ka bar tunda da huffin a kafarka ka bar huffin akan kafarka kai shafa akai shi yafi falala domin raya sunnar da kuma ainihin wato farfado da ita daga masu sukata cikin 'yan bid'a na khawarij da rawafid su waɗanda suke abin nan ina fata an gane da haka shi yana ganin in dai akwai hufi a kafan mutum to ya yi shafa akan hufi don rayar da wannan sunnar kar a bata ta mutu musamman tun da akwai masu bibiyar ta suna rushe ta cikin wasu daga cikin ahlul bid'a min al khawarij war rawafid ina fata an gane da haka shafar hufin kamar yafi falala fiye da shire abin da kai shafa sai dai shi hukuncin shafar hofi idan mutum yana so ya shafa akan hofi to zai yi alwala cikakkiya daga farkonta har zuwa ƙarshe in ya gama sai ya ɗauko huffinsa na dama ya sa sai ya ɗauko huffinsa na hagu sai ya sa to idan ya sa wannan huffin zai bashi yanzu nan gaban alwalarsa ta warware in dai ba janaba ce ta kama shi ba don kawai bayan gari ko bawali ba sai ya cire hukun ba zai yi alwala cikakkiya amma banda wanke kafa in yi shafar kai shafar kunne to ita kuma kafar sai ya shafi hukun kawai sama kamar yadda za mu tattauna nan gaba shin saman da kasan zai shafa ko iya saman zai shafa banda kasa yanzu dai a wannan babin ana tabbatar mana da hukuncin shafar hukun cewa abu ne tabbatacce a sunna an fahimta ba na wa alaikumus salam na'am duk wannan baya sa a cire hofi sai yin abin da ya kama abin da ya kama mutum wanka ne shi yasa hadisin yace illa min janabatin walakin min baulin aw ga'idin amma dan bawali da ga'idi da tsire-irensa ba sai an cire hofi ba abin da zai sa a cire hofi shine sai dai yin wanka kamar janaba ko in mace ce jinin wato jinin al'ada ko wani abu mai kama da haka babul masi ala al-khuffain lil musafir wal muqim babin da ya zo na bayanin hukuncin shafar huffi ga matafiyi har da mazaunin gida ƙala haddathana qutaybatu ƙala haddathana abu awana an sa'id bin masruqin an ibrahim at-taymi an amr bin maimun an abi abdullah al-jadali an khuzaimah bin thabit an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu su'ila an al-masih al-khuffayn faqala للمسافر ثلاثة وللمقيم يوم وذكر أن يحيى بن معين أنه صحح حديث خزيمة بن ثابت في المسح وأبو عبد الله الجدلي اسمه عبد بن عبد ويقال عبد الرحمن بن عبد عبد الرحمن بن عبد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن علي وأبي بكرة وأبي هريرة وصفوان بن عصال وعون وعوف بن مالك وابن عمر وجرير قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم بن أبي النجود عن ذر بن هبيش عن صفوان بن عصال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى الحكم ابن عتيبة أو حماد عن إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت ولا يصح قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي حديث المس وقال زائدة عن منصور كنا في هجرة إبراهيم التيمي ومعنا إبراهيم النخعي فحدثنا إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسي على الخفين قال محمد بن إسماعيل أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان ابن صفوان بن عصال المرادي قال أبو عيسى هو وهو قول أكثر أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا يمسه المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن قال أبو عيسى وقد روي عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقتوا في المسي على القبين وهو قول مالك بن أنس قال أبو عيسى والتوقيت أصح وقد روي هذا الحديث عن صفوان بن عسال أيضا من غير حديث عاصم أبو عيسى الترمذي yake cewa babin da ya zo na shafar huffe ya halatta ga matafiye ya yi shafa a kan huffinsa mazaunin gida shi ma ba matafiye ba zai iya yin shafa a kan huffi ya ce utaibatu bin sa'id ya zantar da su hadithi shi kuma ya ce abu awana ya zantar da su hadithi daga sa'id ibn masruqin al-thawri an ibrahim at-taimi shi kuma daga ibrahim at-taimi daga amr ibn maimun al-audi al-kufi kenan na abdullahi an an an, an abi abdullahi al-jadali shine abdu ibn abdin ko abdurrahman ibn abdin an khuzaimah bin thabit daga khuzaimah ibn thabit radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anil masi alal khuffain game da hukuncin shafa akan huffi guda biyu faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce lil musafiri thalathatun matafi yana da wa'adin kwana uku yini uku da dararan su awa 70 da nawa kenan 72 awa 72 matafiyi zai iya barin huffi a kafarsa ba tare da ya cire ba har tsawon awa saba'in da biyu walil muqim yawmun mazaunin gida kuma zai iya barin huffi a kafarsa tsawon awa ishirin da hudu yini da dare wannan hadisi ne wanda yake sahihi wa zukira an yahya ibn ma'in an ruwaito daga yahya ibn ma'in annahu saha haditha khuzaimah bin thabit fil masih yahya ibn wato ibn ma'in yana inganta hadithin ko ya inganta hadithin Khuzaima ibn Thabit fil mashi game da mas'alar shafa akan hufi wa Abu Abdullahi al-Jadali ismuhu Abd ibn Abd sunansa Abd ibn Abd wa yuqalu Abdurrahman ibn Abd akan ce masa kuma ko a ce Abdurrahman ibn Abd qala Abu Isa Abu Isa Tirmidhi yake cewa hadha hadithun hasanun sahihun wannan hadisi ne wanda yake hasanun sahihun imam abu dawud ya fitar da shi haka ibn maja sun ruwaito wannan hadithi wafil babi a cikin wannan babi an aliyin sayyidina ali ya ruwaito hadithi a babin shafa akan huffi ga mazaunin gida da matafiye wanda imam muslim ya fitar da hadithin ali wa abi bakara abi bakara shi kuma al-athram da ibn khuzaima da addara qutni su kuma sun fitar da ruwayar abi bakara wa abi hurairata abu huraira shi kuma ibn abi shaiba da al-bazzar sun fitar da ruwayarsa wa safwan bin assal shi kuma imam tirmidhi ya fitar da ruwayar ainihin wato safwan bin assal wa auf ibn malik shi kuma al-bazzar imam ahmad al-bazzar da at-tabarani sun fitar da ruwayarsa wa ibn umar ibn umar at-tabarani a cikin al-awsat ya fitar da ruwayarsa jarir ibn abdullah shi kuma ruwayarsa al-imam tabarani a cikin al-awsat da kuma al-mu'jamul kabir dukkaninsu sun fitar da ruwayar ainihin wato safwan ibn assan qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa afwan qala haddathana hannadu yace hannadu ibn sari ya zantar da mu hadisi hannadu yake cewa haddathana abul ahwas abul ahwas sulaim alhanafi alkufi kenan shi kuma ya zantar da su daga asim ibn abin najud a wato asim ibn bahdala kenan wannan malamin kira'a din asim ruwayar asim wato da ake cewa bi riwayati asim ko yawa asim ibn abin najud alkufi kenan an zirri bin hubaishin shi kuma ya ji wannan hadithi ya ruwace shi daga zir ibn hubaish shi kuma daga safwan ibn assal radiyallahu an qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umartar mu idza kunna safaran idan muna halin tafiya Allah nan zi khifafana kada mu cire huffun mu salasata ayyamin wa layaliyahunna in dai muna halin tafiya ba sai mun cire hukunmu ba dan alwalan mu tawarware tsawon yini uku da dare uku kawai za mu canja alwala sai mu shafa akan hufi illa min janaba ce sai dai in janaba ce ta same mu to tunda in janaba ce kaga za ka yi wanka to anan za ka cire hufi kenan walakin min ga'idin wa baulin wa naumin amma ba za ka cire hufi ba saboda kawai ka shiga kayi bayan gari ko kayi bawali ko kuma kayi bacci wa'annan aiti suna waro da alwala to in kayi ga'idi ko bawali ko bacci in ka dawo ka sake alwala ba sai ka cire hufin ba sai ka yi shafa akan hufi qala abu isa abu isa tirmidhi yake cewa hadha hadithun hasanun sahihun wannan hadithin hadithi ne wanda yake hasanun sahihun imamu shafi'i ya ruwaito shi imam ahmad ya ruwaito shi an-nasa'i ibnu maja ibnu khuzaima ibnu hibban al-baihaqi ad-daraqutni duk sun ruwaito wannan hadisin wa qad rawa al-hakam ibnu utayba al-hakam ibnu utayba al-kindi shi ma ya ruwaito wannan hadisi wa hammad ibnu abi sulaiman kenan shi ma ya ruwaito wannan hadisi an ibrahim an-naqi daga ibrahim an-naqi an abi abdullahi aljadali shi kuma ibrahim an-nakhai daga abi abdullahi aljadali shi kuma an khuzaima bin thabit daga khuzaima ibn thabit wala yasihu amma wannan riwaya bata inganta ba qala ali ibn al-madini ali ibn al-madini yace qala yahya ibn sa'id yahya ibn sa'id al-qattan yace qala shu'ba shu'ba yace lam yasma' ibrahim an-nakhai min abi abdullahi aljadali hadith al-masr kaji malamai masu bin diddigi kenan an bincika an ga ibrahimun na ka'i bai ji wannan hadisin na shafar huffi ba daga abi abdullahi jadali wa qala za'idatu za'ida yace an mansurin daga mansur yace kunna yace za'ida yake cewa mansur ya ba su labari wato daga mansur ya samu wannan wannan labari yace kunna fi hujrati ibrahim at-taymi mansur yake cewa mun kasance muna cikin ɗakin ibrahim at-taymi wa ma'ana ibrahimun nakhai kuma tare da mu din akwai ibrahimun nakhai fa haddathana ibrahimun taimi sai ibrahimun taimi ya zantar da mu hadisi an amr bin maimun daga amr ibn maimun an abi abdullahi al-jadali an khuzaimah bin thabit an annabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid al khufain sai ibrahimun taimi ya zantar da mu hadisin shafar huffi a wato da isnadi har zuwa kan khuzaimah bin thabit قال محمد ابن اسماعيل محمد ابن اسماعيل البخاري kenan yace a hasanu shay'in fi hadal bab mafi kyawun abin da aka ruwaito a wannan babi na shafar huffi ga matafiyi tsawon kwana uku mazaunin gida tsawon wato kwana daya shine hadithu safwan ibn assal al-muradi qala abu isa abu isa tirmidhi yake cewa huwa qawlu aktharil ulama kuma wannan shine ra'ayin mafi yawan malamai cewa shafar huffin nan tana da wa'azi matafi wa'adinsa yini uku da dare uku mazauni wa'adinsa yini ɗaya da dare ɗaya wannan shine ra'ayin aksarul ulama min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam tun daga kan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wattabi'ina da tabi'ai wa man ba'dahum da waɗanda suka zo bayan su min fuqaha daga fuqaha mithl sufyan ath-thauri kaman sufyan ath-thauri wa ibn al-mubarak da ibn al-mubarak wa shafi'i wa Ahmad wa Ishaq waɗannan dukkaninsu sun tafi akan cewa shafa akan huffi tana da wa'adi tana da lokaci an gane ko? ƙalu suka ce yamsahul muqimu yauman wa laila mazaunin gida zai yi shafa akan huffi ne yauman wa laila yini ɗaya da dare ɗaya والمسافر ثلاثة أيام matafiyi wato yini uku wala yaliya hunna da dararansu wannan shine ra'ayin mafi yawan malamai kuma hujjarsu shine wannan hadisi na wannan babi da muka karanta na fatan gane wa qad ruwiya an ba'd ahli al-ilm duk da cewa an ruwaito daga wasu cikin malamai ma'abota ilimi annahum lam yuwaqqitu fil masi ala al-khuffain su kan basu sanya wani lokaci ba da aka kayyade shafa akan hufi suna ganin ma damar ka sa hufi zaka yi ta shafa akan sa babu wa'adin kwana ɗaya ga mazaunin gida kwana uku ga matafi babu wannan wato iyakan cewa wa huwa qawlu malikin wannan kaulin an same shi daga malik ibn anas an gane ko malik ibn anas wannan shine ra'ayinsa a qala an-nawawi wannan ra'ayin shine aka samu daga umar daga uqubata bin amir daga abdullahi dan umar hadda layth ibn sa'ad wannan dukkaninsu sun tafi akan cewa sanya wato wato abin nan shafar huffi ba a iyakance wani lokaci ba ina fata an gane amma wannan kaulin nasu ba shi da inganci ba shi da ƙarfi ba shi da ƙarfi domin sun ce hadithin an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama zan iya shafar huffi yini ɗaya ya ce e zan iya shafar huffi kwana biyu ya ce e zan iya shafar huffi kwana uku ya ce e da ma abin da ka so wannan hadithin ita ce ruwayar da su kuma malamai su imam malik da ire-irensu suka dogara da ita wajen rashin iyakance lokacin shafar hufi suka bar shafar hufi a buɗe ga matafi da mazaunin gida amma wannan hadithin kuma bai inganta ba ta fuskar isnadi na fata an gane da haka kenan mazaunin gida duk bayan awa 24 to sai dai sabunta shafar hufi ma'ana sai ya maimaita alwala ma'ana duk bayan awa 24 zai cire huffin ya yi alwala cikakkiya ya wanke kafa sai ya sake mai da huffin inda bukatar haka to sannan zai ci gaba da shafar huffin har awa 24 ina fata gane wannan shine kauli wanda yake mafi inganci to sai suka ce daga wani lokaci ne mutum zai fara shafar yanzu gashi ya sa hopinsa ko an ce zai ci gaba da shafa ko to sai suka ce wai daga wani lokaci ne kamar yadda imamun nawawi ya kawo daga cikin wato mazhabin shafi'iyya da kuma da yawa daga cikin malamai suka ce wai fara shafar hoppin zai fara ne ba'a da lubsil hoppi wannan awoyin daga yaushe za su fara an ce idan mazaunin gida ne awa nawa to daga yaushe awa za ta fara daga yaushe agogo zai fara ridi in matafiyi ne awa saba'in da nawa to daga yaushe zai fara lissafawa to shine nan malamai suka tattauna har daga wani lokaci an gane ko mazhabin shafi'iyya da da yawa daga cikin 'yan mazhabar shafi'iyya suka tafi cewa lokacin wato ba'adal lubsi ba yana sa hufin to daga nan lokacin ya fara ba'adal lubsi yanzu ya sa ko to da ya sa to daga wannan lokacin in irin wannan lokacin ya zagayo shikenan lokacin wa'adin hufin ya kare an gane ko yawa ba'adal lubsi wasu kuma suka ce hinal lubsi daidai lokacin da yake sawar to daga nan lokacin zai da haka lokacin da yake sawar zai duba lokaci to daga wannan lokacin in irin wannan lokacin ya zagayo to wannan validity din shafar hufin ya ya kare sai kuma an sake sabuntawa an gane ko قال أبو عيسى والتوقيت أصح أبو عيسى الترمذي يكي amma ruwayar. ko ra'ayin malaman da suka sanya lokaci suka iyakance cewa matafiye kwana uku mazaunin gida kwana ɗaya wannan shine yafi inganci wa qad ruwiya hadha al hadith an ruwaici wannan hadithin an safwan bin asal aidan min gairi hadith asim ta wata hanyar ba ta hadisin asim ibn abin najud al kufi din ba na'am na'am na'am na'am ai cikin akawal din ma babu wannan to to ban ci karo da wannan ba ci tattaunawa da suka yi daga yaushe ne za a fara shafar hufin daga yaushe za ta zamanto ta ƙare yana magana akan cewa akwai waɗanda suke ganin cewa shafar hufin daga lokacin da alwalan mutum ta warware wadda ya sa wannan hufin an fahimta yanzu misali ya sanya hufin da magariba sai ya zamanto alwalar ba ta warware ba sai bayan sallar isha to suka ya ce akwai kaulin da ya gani cewa in bayan sallar isha wato daga bayan sallar isha da ta warware to daga nan ne hukuncin wannan lokacin zai fara ridin an gane ko to insha Allah ba sani ba ko zuwa wani satin Allah ya sa na ci karo da wannan kaulin sai mu hakaito shi da kuma wanda suka faɗe shi insha Allah amma dai kaulin da muka yi magana yanzu daga yaushe ne wasu suka ce bayan sawar to bayan sawar mubasharatan ko zai iya ɗaukan magana alaji to shine insha Allah sai dai mun ga kaulin wayanda suka ce bayan alwala ta warware ina fata gane sannan kuma kauli na biyu shine waɗanda suka ce daidai lokacin sawar an gane ko wasu ma sun ce akwai kaulin da suka ce hinal masi akwai hinal lubsi akwai hinal masi akwai ba'adal lubsi maganganu nawa ba'adal lubsi bayan an sa to daga nan lokaci ya fara hinal lubsi lokacin da mutum ke sa an gane ko lokacin ya fara wasu kuma suka ce hinal masi lokacin shafa to kaga kilan maganar alaji za ta iya dawowa hinal masi din kenan an gane ko yawa hinal mashi fiqhul muyassar ko to kaga magana ta zo hinal mashi kaga kenan sai alwala ta warware zai kuma shafa an gane ko shikenan kafallahu almu'minina alqitala jazakumullahu khairan yawa kaga a kaulin can ba a wannan kaulin inda ya zama to hinal lubsi ne hinal mashi to kaga sai daidai wannan lokacin sannan lokacin zai fara yawowa tun da kaga ya kamata a san daga yaushe tun da an ce in mazaunin gida ne awa 24 to daga yaushe awa take farawa to shine har wannan ma malamai ba su kyale ka kai ta rajaman bilgai ba ko babu ma ja a fil masi alal khuffaini a alahu asfali suka ce da dai imamu tirmizi cewa ya babu ma ja a filmasi a alahuma wa asfaluhuma ko kuma babu ma ja a filmasi a alal huffi a alahu wa asfalihi da ya fi an gane ko babu ma ja a yau babu ma ja a filmasi alal huffi a alahu wa asfalihi yawa suka ce da wannan da haka ya kulla babun da ya fi ko kuma babu ma ja a filmasi alal khuffaini a alahuma wa asfaluhuma ko wannan ko wancan ko ma ja a filmasi alal khuffi a alahu asfalihi suka ce da ya fi kyau قال حدثنا أبو الوليد الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرني ثور بن يزيد الرجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مساء على الخف وأسفله قال أبو عيسى وهذا قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء وبه يقول مالك والشافعي وإسحاق وهذا حديث معلول لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد ابن مسلم قال أبو عيسى وسألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء بن حيوة قال حدثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه المغيرة باب ديزو na bayanin in za a yi shafar huffin guda biyu sama da ƙasa za a shafa ko iya sama ya ce abulwalid addimashki abulwalid addimashki shi ne ahmad ibn abdurrahman ibn bakkar al-ƙurashi ya zantar da abu isa tirmidhi wannan hadithin shi kuma ya ce al-walid ibn muslim ya zantar da shi wannan hadisi zantar da su wannan hadisin shi kuma yace Thawr ibn Yazid al-Himsi shi kuma ya zantar da Al-Walid bin Muslim wannan hadisin daga Raja ibn Hayawa shi kuma Raja ibn Hayawa al-Kindi al-Filastini kenan shi kuma daga Katibul Mugira Katibul Mugira shine Warrad wato sakataren Mugira wato shi ya ruwaito wannan hadisin daga ainihin wato mugira bin shu'ba katibul mugira din shine warrad warrad al-thaqafi an al-mugira ibn shu'ba an an-nabi anna an-nabi sallallahu alaihi wasallama mugira bin shu'ba shi ya ruwaito hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam masaha ala al-khuffi wa asfalahu manzon Allah ya shafi saman huffi da kasan huffi wannan hadisin da'ifi ne hadisin da yace annabi ya shafi saman huffi da kasan huffi wannan hadisin da'ifi ne ala abu isa abu isa tilmidi ce wa hadha hadithun wannan hadithin wa hadha qawlu ghairu wahidin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine kaulin da dama cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato cewa in ka tashi shafar huffi sama da ƙasa zaka shafa wannan shine ra'ayin abdullahi dan umar wa tabi'ina da tabi'ai wa man ba'dahum da waɗanda suka zo bayan su min al-fuqaha daga fukaha wa bihi yaqulu malik wannan shine ra'ayin imam malik wa shafi'i wa ishaq da ishaq ibn rahuya dukkaninsu sun tafi akan in an tashi shafan huffe a alahu wa asfalahu wato a ala saman huffin wa asfaluhu da kuma kasansa ko a alahu ma wa asfaluhu ma za a shafa sama da kasa wa hadha hadithun ma'lulun amma wannan hadisin yana da illa hadisi ne da'ifi lam yusnidhu an saurin ai babu wanda ya ruwaici wannan hadisin marfu'i muttasili shine lam yusniduhu ai lam yarwi hadha alhadith marfu'an muttasilan an thawr bin yazid daga thawr ibn yazid gairul walid bin muslim in banda walid ibn muslim shi kadai ya ruwaici wannan hadisin marfu'i muttasili daga thawr ibn yazid qala abu isa abu isa tirmidhi yace wa sa'altu abu zur'a na tambayi abu zur'atar razi ومحمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث ناتم بي وإن من يمن يمع لمن حديثي كما ده كنت وانا حديث فقال da abu zur'atar razi da imam bukhari suka ce laisa bi sahihin wannan hadisin ba sahihi ba ne bai inganta ba li'anna ibn al-mubarak suka ce domin ibn al-mubarak rawa hadha al-hadith ya ruwaci wannan hadisin ne an thauri daga thaur ibn yazid ar-raja ibn haywa qala da ya tashi sai ya ce shi kuma raja bin haiwa ya ce hodistu an zantar da ni mabani lil majhul sigatu tamrid kenan an samu sigatu tamrid siga ta rashin lafiya hodistu an ban labari man haddathahu waye ba shi labarin yace hodistu an ban labari an katibil mughira kuma an ce labarin ya zo ne daga katibu mugira wato sakataren mugira shine warrat mursal kaga an samu irsali kenan tsakanin shi raja ibn haiwa da katibul mugira warrat an samu inqita'i an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam walam yadhkur fihi al mugira bai ambaci mugira ba ma a cikin sa to kaga wannan hadisin bai inganta ba da aka hadisin cewa ana shafar kasan huffi da saman huffi wannan hadisi ne wanda yake ba shi da inganci ta fuskar isnadi da aka za a shafi saman kamar yadda ruwayoyi da dama sun zo aka kuma babin da zamu karanta na gaba babu ma ja a filmasi alal khuffaini zahirihima zai sake fito mana da wannan matsalar insha Allah lokaci yayi ko to abin da muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya bamu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah